فاتحة صلاة الفاتحة إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المعتري والكاتب بنظرة تأتي لنا بالظفر سيدي محمد محمود الحريري بيومي wato yake faɗa cikin littafinsa na arroho wa mahiyatuha to wannan duk yake faɗa yake cewa zancen rai kamar yadda dai Allah yake lamarin Allah ne min amru rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila yace to haka zancen rai lalle abu ne mai rikitarwa kili daga malamai abin ya dumauta su ya gigita su su riske shi to su riske shi bare a wannan zamani karni na ishirin wato tun daga oo har zuwa kuma wannan zamani yanzu an shiga karni na ishirin da ɗaya su 1900 zuwa 2000 shi ake cewa karni na ishirin a karnin masihiya karnin annabi isa mu kuma karnin hijiriya ana cewa karni na sha hudu to yanzu an shiga karni na ishirin da ɗaya tun da 2000 ta yi to an shiga karni na ishirin da ɗaya a cikin dubu dubu ta uku karni na ishirin da ɗaya a cikin dubu dubu ta uku to mu kuma an shiga karni na goma sha biyar a hijira muhammadiyya an shiga ita to bare a wannan karni wato na 20 muku yanzu mu ce karni na 21 to wannan karni na 20 da kila ike cewa saboda technology da ya fito da abubuwan da bincike na turawa suka bumbunciko da shi kila ya iya dan kusatar da hankali in ji shi yadda zai iya fahimtar rai ya iya kusatar da hankali ice bare abubuwan da aka ilimin kimiyya ya gano a wannan zamani kamar rediyo kamar lantarki wutan lantarki wannan electric wutan lantarki kamar wannan ilimi na kwamfutoci a sa mutum a cikin inji mai kwakwalwa kwamfuta ta gaya ma cutarsa ta yi magana da kai ta yi magana ta baka amsa gashi nan ka taba inji ya gaya ma tsaya cikin kyale ni in ka ƙara taba shi ma ya ci to ka ƙara taba ni kuma zan kashe kaina ka ka inji ya zama ya nema magana mota ta zama ta yi magana babura karafuna da duk gashi nan abinda ba a saba ganin rai a cikinsa ba a ga yana wannan to idan wato kila wannan ya iya dan gashi a yi talfon tun ana yin talfon landin layin wannan wanda wayarsa ta je ta jonu har jikin bango za ka ɗago ga wayar tana jikin bango a aka so ma yin salula wanda ba wayan ma ga baki ɗaya sai dai area to har yanzu ma kuma gashi na an shigo zamanin gsm ɗin nan kwata-kwata ma ba wani abu da zai ko area ma babu ko area ma babu amma kuma ka yi magana da mutum kana jin numfashinsa kana jin kamar ma ka taɓa shi har ma an kana magana da za ka ce wani me kake ci ne na ji alama kana cin wani abu wani mai kake ci ne ko yana ƙarshen duniya in dai samu ya iya kaiwa za ka ji abu da bbc da kamar yadda muke faɗa ko america ko kaza mai labarai yana ɗakin su studio amma kuma kana jin juya takardan ma kana jin juya takardan ma kana jin numfashin sama da abu to me ya haɗa wannan ran ya zama gida ɗaya ɗin nan bayan an karkasa shi ya shiga jikuna an karkasa garuruwa an karkasa bambance-bambancen mutane kaza-kaza ya aka yanzu bature ya iya fito da mu daga rai na wannan kashe-kashe zuwa rai ɗin duka wanda shi gida ɗaya ne abu ɗaya ne shi ne global ya aka ya iya yin wannan shafka yanar gizo-gizo ɗin kuma global ɗin inda za ka san asiri ne ba a mai sun ba inda za ka san abu ne mafarki wai duk wannan duniya bature ya sa ta a yanar gizo-gizo don ya nuna ma abin dama ya fi ƙarfin hankalinka Allah ya ce mafi raunin gida gidan gizo-gizo za ka iya zuwa ka zuwa da gudu ma kai game da shi ma baka sani ba amma ko shekar tsuntsu ba ka iya mata haka ba amma shi za ka iya yaye shi da hannu ko ka sa sanda ka yaye amma kuma gashi na an zuba duniya a ciki kuma wannan zai nuna ma ashe duniya ita kuma ta fi gidan gizo-gizon ma banza da abubuwa kuma kai ciniki kai kaza to wannan shine abin da sufaye wa'anda suka soma zuwa na zamani suke ce masa wahadatul wujudi global duk kauni ta zama daya ta zama gida daya a waje daya mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zuwiyat lahul ardu an nan na ma kasa kasa ta zama gida daya a wajensa shine global sufayen kuma wanda suka yi faratikan da karata ce wahadatul mawjudi a'a dayantar mahalicci daya dama shi daya ne kana Allah wala shay'a ma'ahu Allah yana nan ba komai tare da shi sai na ne ce huwa al'ana alama alayka har yau yana nan ba komai tare da shi shi kare yake wahadatul wujudi kenan kaga dan hijabi da an gama da shi ya za a ce huwa al'ana alama alayka har sai na yana nan cikin dan wahadatul wajidi ba wahadatul wujudi ba to ba ma tsoro ko wahadatul wujudin da aka faɗa mun gane bature ma ya san wannan karatu global shikenan abin da aka faɗa kenan shedanu jahilai wanda ko maganar larabci ko maganar wato istiqaqin kalma bai iya ba wanda yake ta faɗa an ce wai musulunci daga zaman lafiya yake ya za a ce a'a daga miƙa wuya kawai yake dan abin da ya iya ganewa kenan harama daga ma shi so yake a ta'addanci to wanda bai iya gane kalmar madar islam daga zaman lafiyan ba ina zai iya gane wani wahadatul wujudi an dan na musu ai su fa yan wahadatul wujudi ne yan halitta ta zama daya eh wannan universal ko ko bature ma dan halitta ta zama daya ne ai duk ɗaya ne ba wani abu ba dama da za guda nawa ce da za guda nawa ce ai umma ce wahida kawai za guda nawa ce to wannan duk kila wannan technology na tura to kila za su inji shi a wannan karni da ake ciki kila za su dan kusato da hankali a irin wannan abubuwa da turawa suke kai binciken su yau ya kai har su mutanen yamma in an ce yamma turawa turawan yamma inda su america su london su faransa su su waye dai gashi nan har dai kuma ka tafi ma yamman ta sosai america da duk gaba gida da turai yamma isra'il da duk gaba ɗayansu to yau bincikensu ya kai har suna iya kirawo likitocin nasu ko masu wannan ilimin nasu suna iya cewa su iya kirawo ma rugin abu su yi magana da shi su bincike da shi ko kuwa himdun nawawi din nan mutum ya mutu da komai da dadewa da komai amma a ce za a yi bincike kuma yanzu me ya kashe shi ya aka yi kaza kaza gashinsa kawai za a zo a ɗauka ko ɗan wani ainiya su za a zo a ɗauka da an je kwamfuta ta sai ta faɗi yadda aka yi ta nuna ma abubuwa abubuwa dai da yawa hoda za su zuba kawai a ga abubuwan da wani abu ma bai bamu san shi ba bai zo ba ko to da da kuma wannan talwimin magana dc wannan sa bacci na inji da suke yi ya sa mutum bacci su iya tambayarsa a cikin bacci da komai ko ko a iya ma tiyata a iya ma komai ya suka yi da ran nasa ya suka yi da ran nasa a iya ma tiyata da komai sannan kuma kaga an kuma dawo da shi tanwimin magana disi to da kuma karanta tunanin mutum za su iya akwai abubuwan da za ga an mammanna masa kamar dan maballi a kwakwalwa da kaza kaza kaza duk kome a kansa memorinsa duk za a iya karantawa duka baki da to wayannan abubuwa duk wannan zamani gashi nan duk ya fito abubuwa ne da in kana kallon fina-finai sai kai kai mai ilimi in yana kallo zai ƙara ilimi shi ɗan shirme wanda kawai yaga ana doke-doke ko kaza kaza kaza shi ike kallo shi ba doke-doke zai gani amma wani wannan ƙwarewar technology nasu kila yana karatun chemistry ko yana karatun menene shi zai gani shi zai gani bawan Allah shi kuma abubuwan da duk ya dan shige ma duhu ma a tasawwun ma ka ga sai gan shi gashi arha kaza to da irin wannan yanzu a karanta kwanan nan ma sun fito da abin yanzu da ba ma wai a karanta kwakwalwar ka ba kaza kaza ba yanzu kuma an iya ganewa gadan-gadan wannan magana ƙarya ƙarya kai ko gaskiya kai an iya ganewa duk abin da ka faɗa za a iya gane ƙarya ne ko abu masu bincike su kuma suna amfani da wannan abubuwa to wannan kenan da kuma karanta wannan tunani da abubuwa dai na na ilimi masu ban mamaki wanda wannan karni na 20 din nan tun daga 1990 zuwa 2000 shine karni na 20 mu kuma tun daga 1320 1320 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan karni 1990 kenan daga nan karni na hudu na sha hudu mu kuma Muhammadiya ya fara to wannan abubuwa dai ya faru ya kuma fara ne tun daga karshen karni na sha tara ma 18 wajen 80 wani abu ko 18 wajen abu to ya fara to wannan in ka gwada shi da irin abubuwan da yake in ji da littafi in ka gwada shi da irin abubuwan da yake zuwa ala alsinatu sufiya a bisa harshen sufaye na daga bayan Allah wanda su dama sun gyara zuciya sun yi tsarki sun yi halwoyi sun yi abu sun ga abubuwan da da idansu ko harshen su manya-manyan fada-fada na cikin coci wanda su ma duk suna da irin waɗannan abubuwa sun yi halwoyinsu sun yi abubuwa akwai matsayi-matsayi da za ka kai akwai matsayin da ba za a baka shi ba ma sai ka kai kana iya bambance bakin zare da bakin waye da kaza a cikin duhu kai ruhin ka zai iya bambance wannan sai ka kai za a iya magana a gaban ka ka fice ga abin da ka wanda tunaninka ya ya ilmin samiri da abubuwa duk gaba gida to wannan su ba suna da shi akwai wanda yake ta wallahi muna zama gaban shehin mu duk abin da shehin mu yake tunawa cikin mu mun rubuta amma in mun tashi ni da abokina za mu je mu gwada abubuwan da muka rubuta ba wanda ya kure a ciki abin da ya rubuta shi na rubuta wa'annan duk da kaza da kaza wannan tasawuf na kashfil zulmani shi ma ai ya kasu biyu akwai tasawuf na binciken kaunu da kaza akwai tasawuf kuma kashfin nurani mai kashfin nurani din zai iya zama yana da mai kashfin zulmani din mai kashfin zulmani ko kuma dama ba shi da kashfin nurani amma yana da abin mamaki dan tasarrufi ne amma mai kashfin nurani zai iya yiwuwa yana da kashfin zulmani din zai iya yiwuwa ba shi da kashfin zulmani ya san Allah haqqan an ko ba ruwansa da wannan kaunatin da haka malamai na shari'a suka fahimci wannan suka ce dan annabi bai gane wani abu na duniya ba bai soki annautarsa ba amma a ce annabi bai gane wani abu na Allah ba shine ya soki annautarsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ban san kan duniyan ku ba ko kuwa ku je ku ta kasuwancin ku ko kai kaza kaza kafin Allah ya sanar da shi wani bai cuci annautarsa da komai ba amma duk lamarin Allah ya sani duk lamarin Allah ya sani amma daga baya ma Allah ya sanar da shi duk wannan gaba gida wannan in ka duba da abubuwan da yake zuwa a bakin sufaye wal muhaqqiqina da bakin arifai min ahlil fanni ma'abotan wannan fanni mai tsada mabayyadi wato na daga mutanen gabas wanda suka ɗauko shiryar su in an ya ce mutanen yamma turawa in ya ce mutanen gabas na daga laraba da duk da suka karbi shiryar su daga wajen su hadibatan gaba ɗaya wal muslimina da musulmai kasatan a keɓe wato kuma in ya ce mutanen gabas yana nufin kuma har yau gabas ta akwai gabas ta tsakiya kasar annabta da kasar akwai gabas ta karshe kuma china india nan ma duk to dama wa'annan china in kana duba culture su in kana duba sakafar su da addinatan su in kana duba india da culture su da addinatan su wa'annan sun fi shekara fiye da dubu biyar adamu ma a indiya ya sauka alaihi salatu wa salam kaga ma'ana sun fi shekara su dubu bakwai da fara abubuwan da gine-ginensu da karatukansu da kaza bare ta nan kana duba abuwa sai ga tasawuf ne kawai ya fi ƙarfin hankali ma da hidima da shehi da muridi da kaza da yin ijaza a sallame ka ka gama da shehunne na cikin gari masu kaya mai kyau da wajen zama mai kyau da irin arban na tsantsa cikin daji sai sanin ilimin abin in ka gama da cikin gari za ka tuka tafi wajen abokina yana can a daji shi za ka je kaza kaza abu kaza kuma sai irin su su wa'annan abubuwa da duk gaba ka ga karamar ka ga halwa ka ga abubuwa to da su bare kuma musulmi a keɓance to akwai musulmi kuma to wannan ilimai duk gaba ki ɗaya ike cewa daga wajenmu ne daga musulunci ne wannan ilimai duk suka fita kuma zuwa gare mu ne mutanen gabas wajen da wahayi yake sauka wajen da annabta take sauka wajen da littattafan annabawa duk suka sauka ga baki daya wajen tsarki ba wai daga ƙasar turai ba wanda su ɓawon ilimin allazina aka zo kushurar din su ɓawon ilimin suka wasu suka ɗauka suka yi suka dace a cikin wani bincike sai dai abin mamaki mutum yana da kwan duwatsan yana da kwan amma ya kasa ci ya kasa fahimtarsa amma ga mutum ya ɗau ɓawo yana ta ci shi kuma har ya iya sarrafa shi haka shine abin mamaki ko ai za ga haka kurin oil din da ake tako an yan fetur din daga komai da duk arzikin kasa da haka daga wajen mu ne amma dai a zo a karba a ce a tashi duk abin da aka fitar a fitar da duk madarar a fitar da bargon a fitar da waye sannan a dan a yi alkus ma kaza ka sannan a damana da shi kasa to yau ilimin ma ya zama haka yau turawan su za su zo su iba a ƙur'anin su ibi ilimin su binciken su amfani da shi su yi waɗannan abubuwan mamaki amma malamin ƙur'ani yana yana la ƙarya ne an yi dubiya ba haka ba ne ba kaza kaza ba to su suka suka ebi kushurin bawon addinin suka bawon waɗannan ilimai suka suka yi kure a ciki suka ɓata shi suka dawo mana da iliman makatin ilimai guragun ilimai sai gashi muna ta yin kururuwa ma'ana muna ta kabbara muna cewa Allahu akbar technology yayi girma lalle yau an zo mana da bakon abu kaman sun zo mana da wani sabon abu da mu sani ba kuma gaskiya ne karin gaba ku da mutane ta hana ku musu adalci shi dai malami ne cikin fushi kira shi sa ya faɗa haka amma nawa ne turan gashi waye ya zo mana da GSM din nan waya ba gashi muna cewa komai yayi sauki ba komai ya zo kusa duk gaba ki to da haka zancen ruhi zancen rai da riskatta da mecece ita ya ake wannan mushkilatul masaki wato rikici ne kuma ɗalsami ne abu ne a ɓoye taska ce duk wanda ya cilla ma yana ta abu in dai ba ya cilla ta ƙarƙashin addini ta ƙarƙashin bin Allah da tsoron Allah da halwoli har Allah ya sa ya ga abun ka ƙarshe ma ya ce ko babu ko ku abu to bare wa'anda kuma suka ce ma ai ma ba ma kan ma wani ya ce zai wahala ma ba abin da za ka samu saboda suna kafa hujja da wannan ayawa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila za'imina suna rayuwa anna hadhihi al-aya ita wannan aya ka amrin ilahiyin kaman koro ne daga Allah cewa li adamil khawd fi ba kan ma a bincika kan ma a bincike ciki suka ma bari ma abin ya zube ba haka bane farai da gaske da haka bane yake cewa idan hakan ya sa wa'yansu daga cikin malaman addini sun zamanto ba sa kula da ba su ma kula da shi ba dama malaman malaman karatu masu zirga wai fikihu kawai don ka iya alwala ka iya rabon gado ka iya ba da kai ake ba Allah wannan babba ne kai da kake rike da ron addini wanda ya iya fito rabon gado alwala kaza kaza Allah ya saka wannan shine mai rike da ran addini shine na kowanne musulmi shine abin da kowanne musulmi zai amfani da shi kamar no madara shine mai rike da madara kowanne dan jinjiri za a iya samun madara amma akwai wanda kuma ya iya shan kindirmo akwai wanda kuma ya iya ma fitarwa har ya ci maman shanu to hawa hawan nan haka ne to ba ba wai malaman ko fikihu ko kaza ko kaza mutum ya iya fassara baki kawai a ce malam mai tafsiri ba da wannan ake ba a'a mufakkiran wanda sun zurfafa ilimin sun yi ilimi akan wannan fannin to wa'ansu suka ma bar magana gaba gida amma bai hana alhamdulillah wa'ansu sun yi kokari ba daga cikin malaman dama su bai ba a ta magana su su a su kowa ya je ya faɗa abin da yake su ibadarsu da bautan Allahnsu irin ibadar nan da bautan Allah nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ya ga wannan mala'iku a da ido ya ga wannan ruhane da ido ya ga aljanu da ido ya ga kaza da ido sahabban ma suka imanin su ya kai su ga waɗannan abubuwa duk da ido su ga mala'iku su ga ruhanan su ga aljanun da ido manzo Allah zai iya magana da mutum ko ta ina ya aika yan aikensa su tashi da yaran wa'ancan mutane haka sahabban ma wannan sun tsako wannan imanin har sai na Umar ya magana da rundunar yaki a can Afghanistan shi ko yana nan Madina ya tsariya aljabala rediyo da portal phone tun lokaci zai zo ba wannan wannan kan yana nan hannun su ba har yau wannan hanya shine bid'an nan yana yana nan hannun su wannan kan tashin kiyama dama wannan wani abu ne daban ana nufin malamai kamar yadda su ma turawan ai sun ce za su san abin ne da ilimi na zahiri kuma to akwai malaman da su ma sun kusantar da hankali yadda zai dan faɗi abu zai dan gane abin da ilimi na zahiri to wannan wannan kenan malaman da suka yi magana kamar gazali imamul gazali duk ya yi magana a kai da kuma akwai mai insanin kamil shi ma ya yi magana a kai muhijini bin al'arabi muhijini bin al'arabi ya yi magana a kai wannan kenan wa'ansu sun yi magana dama keɓantattun su baye da manyansu wannan duk ɗariƙoƙinsu ma da maganganunsu da ilimin mukansu da zikiransu duk ya sa sun ga wannan ganin ido sai dai su kuma rikicin ba wani yare da za su iya gaya ma ka gane da shi ba su da wannan yaren ba tunda abu ne da su kansu ba yare ne ya gaya musu ba su kansu workshop suka shiga warsha abinda tura suke cewa workshop warsha zawiya suka shiga shine warsha workshop suka shiga suka yi abun halatikar wani za ga ya karanci mota kawai a littafi gyaran mota ga yanda bature ya haɗa mota in tana hayaki ga ilimi kaza kenan abu kaza kaza ne amma da zaka zo ka bashi motar da littafin ka ce to gyara da mota ta ba yanda zai yi da ita a kuma ya karanta yayi komai wani ko alif na turanci ma bai sani ba bari ya karanta wani ilimin mota amma ya je ya yi ta aiki wajen kanikawa ya je ya yi aiki wajen kanika ya koya har ya iya sauke mota ya ɗaiɗaiɗai da ita ma da bature zai zo sai ya mamaki shi da ya kera ta kaga ya yi ɗaiɗai da mota ko ya yi ɗaiɗaiɗai da janareto abun mamaki ko ya yi ɗaiɗai da injin da bature ne ya yi shi ba shi abu ba littafi a hannunsa ba komai a hannunsa amma littafin da yana nan ka shi faratikal ya yi kuma kaga ya mai da abun kowace kusa ya san wajenta kowane abu ya san wajenta kowane abu kuma ya mai da shi lafiya kalau kuma ya ci gaba ba wani littafi a hannunsa wa'annan su ake kyauta hawo wanda su warsha suka shiga zawiya suka shiga abu suka shiga irin yadda manzalla na ya tarbiyyantar da jama'an farko ba wani littafi a hannun sun ba qur'anin nan ba warsha suka shiga kawai da abu practical yake gaya musu imanin su duk abin da ya karanta musu mun yi hadisin wannan da yake hanzala ko ganin abin suke a sarari kiyamar gashi nan dama wabila kiratuhum yuqinuna ba wabi lakirati yuminuna ko ya alamuna ko kaza a'a yaqin yuqinuna qur'ani duk abin da ya faɗa ya san me yake nufi to wannan ba wanda zai iya fahimta ba za su iya karanta ma ka fahimta ba sai wanda illa man salaka maslakahu sai wanda ya bi hanyar su wa shariba mimman halihin ya sha daga ruwan su su kuma suna samu ne ba da ƙarya ba ba da damfara ba suna samu ne an ɗari tahzibi daga hanyar gyaran zuciya tazibin nafsi da hanyar gyaran zuciya wanda ya zafi da zikiransu wasu abi hazil haƙaiki za su tattare wannan abin da ake faɗa gaba ɗaya bil ilmin zauki da ilimi na ɗanɗana practical ba wai karanta suka yi ba alwujdani na soyayya da ilmin zauki wujdani alƙalbi na zuciya la bil aqalil ba da hankali tauyayye ba ba da wannan suka san shi ba su abin suka gani bi qawanin al muhaddath ba hankali wanda yake tauye da iyakokinsa ba amma yanzu to wannan sun zo in sun faɗa ce ƙarya ne zamfara ne kai kaza kaza kaza kai jama'ar su ne suke kiyaye kaza kaza bare ma kuma a samu jahilin da bai iya faɗa ba duk ya tattakuɗa wani abin ma sau yake girmama shehinsa shehu radiyallahu anhu ya ce abin da yasa ake wa wayan sufayen wato inkari saboda waɗanda suka rubuta littafai a kansu ba su iya bambance maganarsu da suka faɗa ba lokacin suna suluki farkon tafiyarsu kafta hanya noman suke a wannan lokacin ba su iya bambance maganarsu da suka faɗa lokacin da sun kai kamala ba sun kai matsayinsu ba su iya lokacin da shi komai dai aka ce shehin ya faɗa sai ya ɗauko ya maka da iya bambance wanne ne ya faɗa akan yana sulukinsa ko ko wanne ne ya faɗa akan yana kamalarsa to ba su iya bambance to don haka komai su lamta komai su lamta to dama shi wannan bai san komai ba dama ya zo ya kalli abin da kiyayya kamar yanzu mutum ne ya zo ya kalli ibadar musulmi da kiyayya ya faro ta makama amma makiyi ne ba ma so yake ilimi ba a'a makiyi ne kawai suna zagin mu suna cewa mu matsafa ne kaza kaza bari je ne ko abin da suke so ga ba sa tsafo karam ya zo ya ga mun sa ka'aba a gaba muna ta kwada mata sujada mun mata riga an mata indararan zinare an mata kofar zai Allah ne zai ce ce an ga su ma na ɗakin tsafin su kuma su gaba a shiga a kulle yake ce kila su ma wani dan abu a ciki dan abu su ma kila wani dan tsumburburan da ya su ma a ciki ya kaza kaza a uzu billahi duk ba haka bane amma in ya zo ya tambaya da ilimi kaza ka ce wallahi ba ita muke wasu jada ba wallahi Allah muke wasu jada don Allah ku zo da ku rushe ta mana ku dinga wa sarari in Allah bai a a a ramzi ce ta Allah Allah ya ce ɗakin sa ne na yana ciki ke a dan girmamawa idan girmamawa a a kace kai wannan abun akida ne ko ba ruwan tafi in ka iya gane ka gane in baka iya ganewa ba dai aiki ne na bulo da kuma amma mai tsarki a wajen mu duk in zamu fuskanci Allah nan zamu fuskanta amma ba shi muke kallo ba amma kuma dole shi muke kallo amma Allah muke kallo fagan na shi ne za a ga to bari wannan zamani ga amma yanzu wakar takaddamar ilimi ya ci gaba technology ya ci gaba duk kira'atin na kago abubuwa ilimin wato an kago abubuwa kamar radio shi ne wannan lokacin ita ce babban abin mamaki a wannan lokaci yanzu an abubuwa ma aka kago wanda ma ko yanzu rediyo ba kamanta ko yanzu rediyo ko ji za ka ga ba kowa yake da TV ba ma a wannan zamanin ma ba kowa ya damu da ita amma dai rediyo dai ko tsoho ko taro ko babba ko malami ko ka haka ya ga mutum da ita dai a kunne ana ji saboda zilla har yau rediyo ba wasa ba ce irin wannan rediyo da aka ya aka yi ran yake numfashin yake tasowa magana take tasowa daga London ya ake take shigowa cikin abu dan dai yan wayannan karafunan da aka so wayannan karafunan da aka so menene su menene su ko ko dan wannan area to ita ko na area ne kazanta yaya aka yi me matsayin maganar me matsayin rai din me kaza ita ma rediyon numfashi ne da ita da rai da kaza yadda muke ji to da kuma wannan fitila din nan ta lantarki menene shi shi wannan karan din da in ya shiga bulab zai ba mu haske menene shi in ya shiga hita zai zama wuta in ya shiga AC zai zama sanyi dole ba duka topikin da muka waro akan sa duk maganar ran nan ne ya tsalu naka an ruhi dinna duk ran nan ne ake wannan abin da shi sai dai aka su biyu kamar da shi ya mana bayani a ciki akwai rai babban wancan min Allah din akwai kuma haskenta kamar akwai rana da haskenta akwai kuma inda hasken ya shiga ba ranar ba ta shiga ba da komai amma yanzu kaga wannan hasken cikin ɗakin nan da kuma kuma hasken ranar ne amma kuma ita ce a ciki ba to da irin wannan ran wanda muna bacci rai ya tafi amma shi kuma wannan yana nan babban yana nan amma wannan ya san dare ran ji da gani da magana da shafawa da filis nan guda biyar da su ma ransu wannan kuma shi ne rai haiwani din nan to da wannan ko da kuma sauran wayoyi na magana da abin da suke ce masa ya huce ne ɗabi'a ya huce nesa ya huce bayan wannan sai wani sun yadda ana sanin su wani kuma sun ce abu kamar mutum ya haukace ko ya rashin lafiyar da in an zo an sa akwai bisa ba a gani ba duk binciken likita bai gani ba sai dai ta yanzu wannan abin ya fi karfin ilimi na kuma yanzu kuma in kuna da wani abu ko masu maganin gargajiya ko kuwa eh, malamai za a ga komai kin mutum da masu maganin gargajiya ko bai kaburta su, ko bai kaza kaza ga kuma wani eh, rashin lafiya dole ya dau ɗansa ya kai ya kai to sanan za ka san lallai wannan akwai inda Allah ba zai ajiye abin da eh, ba shi da amfani ba to kuma wata magana ce itatuwa su ma suna da nasu maganin addu'o'i suna da masu maganin da kaza kaza to kuma akwai addu'an malamai su kuma shi kuma ba ice zai baka ba ba wani abu zai baka ba shi kuma wata aya ta qur'ani ya san amfanin sa amma an ka lura ai shi ma rai ne ba ba wani abu ne da za ka gani ba wani rubuta ma wani ma ba rubuta kawai karanta zai ya tofa ma to wani kallon ka ma kawai zai yi. akwai abin da ya raya a zuciyarsa akwai abin da ya raya a zuciyarsa akwai wani shehi nan turunku yake ba mu labari ya ce shi kora ce ta fito mara aka dattijo duk ya ka zara labarin sai ya bude kan ita shi kora ce duk magunguna tun ana kin asibiti a wannan lokacin tsoho ne amma an kai shi duk wanzamai an kai shi wajen su kaza kaza ita sai da Allah ya suka tafi kaula suka ya suka ziyarci Shehu Ibrahim radiyallahu anhu to al'ada in an zo gaban malami a cicire huluna to shi yana kunya da kansa kora ce taba taba ita haka ɗaya cire hularsa ita shi kenan suka zauna gaban shehu ita sai da ya ɗaga kansa sai ya ga shehu kan nan yake ta kallo kamar yana karanta wani abu ke daga nan shi dai duk in ya je wanka dai ya ga ya wanko abin kaza daga nan dai shi bai san ma yadda aka yi ba sai dai ma mutane kan dai ko wani ina abin nan na kanka da ita wallahi ba san ya aka yi ba ita amma dai ran da muka je aka gaida shehu din nan na ga yana kallon kan nan nawa kamar yana karanta wani kaga wani da ita ma zai kalli abu kawai wani da ida zai kalla yanda kuma ga wani bawan Allah da ida zai kalla abu ya amma akwai wanda kuma da ya kalla abu da ida sai halaka abu shi kuma yana da wannan ran mai kaifi shi kuma na abu da ya kalli abu zai iya zai iya halaka shi da haka da ya kalla sai ce an ce ya ce tabarakallah manzo Allah ya ce kullukum a'in kowan ku yana da irin wannan ida illa man barraka sai dai wanda ya ce tabarakallah to shine ba zai ko kai kai wani ado kaga ka yi wani dan kyau ko ka dan wani kiba kai ai nayi kyau ce ne tabarakallah yanzu yanzu ba ka kashe kanka karam kana fitowa wani abu zai make ka ko ko wata su taro su samu mutum da za a yi ta abubuwa to irin wannan idan akwai dabbobi masu irin wannan mage tana daga ciki an ce kan mutum ya sake ya ci abinci gaban mage in dai bai zuba mata ba to in Allah ya da wani abu zai ba wai gashin gashin tamma mu je ko yana da wani abu a'a idan na tamma kansa wani irin kai ne da shi na gaban yana da ba kuma wai akita ba a'a gidan annabi ma da akwai sallallahu alaihi wasallama amma dai ko abinci zaka ci ita ma zuwa mata a gaban wanda za a ci to akwai wanda ma ba ma ko gaban kowaye ma al'adar fulani ce da kaza kuma al'adar masu tsoron ko gaban kowaye ma ba sa iya cin abinci dan zai iya zama hadari da komai da aka gidan wa'in su cikin duk aransa ya aka yi ya aka yi duk gaba ki da to duk bata irin wannan ba wai jahilci ba wai musulmi ya zama mai jahilci ko mai canfi ko ko a'a to amma kuma akwai abin da haka halitta Allah yake bayan da za a yi ka tafi da shi ko addini bai ce ma ba a ya ce da yake ta addu'a kai ta karanta Qur'ani da kake ganin manzo Allah ya ajijiye mana abubuwa na addu'o'i da in za a fita sai an yi addu'a in za a shiga sai an yi addu'a in za a sa kaya sai an yi addu'a in za a shiga ban daki sai an yi addu'a in an fito sai an yi addu'a in za a je masallaci ma sai an yi ko ina kasuwa ma in za a shiga dukka za ka saboda irin wayannan irin wayannan abubuwa duk gaba gida da wayan suka wayan suka ci kawai magana karatu ce kawai komai babu ƙarya ne anjam kawai Allah dukka za ka za to sun wannan irin technology da ake akwai wayanda kuma su kuma sun yi ta binciken na daga likitoci sun yi ta binciken rai din su kuma abin da ya ba su kawai abin da suka iya gani na daga likitocin ƙasar yamma ba wani abu ne rai ba illa kawai hanyar motsin jini sai da kawo jini wanda oxygen idan dan adam ya shaki wannan iska mai kyau daga ta hancinsa za ta ta shiga cikin hunhu hunhu ya tace mai kyan ya tace kaza sannan ya tura wannan iskan mai kyau ya tura ta cikin zuciya ita kuma zuciya ta buga da jini ita za ta ɗau wannan jini da zuciya take function ɗinsa ta buga ita za ta shiga da shi cikin asbi jijiyoyi na kaza kowane kwayar jini tana da biliyoyin wannan iska mai kyau kaza kaza don haka da mutum ya daina shakar iska mai kyau zai mutu yanzu yanzu da an kulle shi a cikin gilas an kulle shi a cikin gilas wannan iska oxygen ya ƙare yanzu yanzu ya mutu da an shaƙe wuyansa shine ratayewa din Allah ya kiyaye mu yanzu yanzu zai mutu dan ɗan ragowar oxygen zai koma cikin zuciya in ya ƙare zai koma cikin zuciya to yanzu kuma abin da zai koma zuciya ba ta da wannan abu yanzu za ta kumbura ta fashe yanzu za ta kumbura ta fashe mutum zai mutu yanzu yanzu to tun da sauran haka suka ce kai ba wani abu mai suna rai illa oxygen wannan iska ita ce rai kawai kai tana da danshi tana da kaza kaza to su kuma saboda ilimin da suka gari wani kuma suka ce mun ku kuka san wannan rai wani abu ne hayakin abinci da ake ci gas din abinci da wannan abin sha da ake ci to wannan tururin shi yake tasowa shi ma daga cikin zuciya yayi kaza kowa da irin yanda ya fahimta shi ne yake kawowa duka baki da to haka dai suka yi tafi a kan suna ta nema likitocin da suka yi ta faɗa har wa'yansu kuma suka ce suka yi magana a kansa amma duk ka duba abin da suka yi magana a kansa hankali suke faɗa ɗabi'u suke faɗa da kaza kaza har ma an ce magana wannan magana ɗabi'a ce magana hankali haka je duk shehu ya kawo mana su ce rai ba hankali kaza ne rai to wato wani irin bincike ya tattaro abin sai dai ya ba mu su ga su a dunkule wani su ce ma zancen hankali ne kawai shi zai zancen zancen hankali ne zancen tarbiyyantar da yara da kaza har kaza duk da irin wannan to imamu gazali ya yi maganarsa kamar yadda muka faɗa ne abubuwa ma ya ce ha ya yi maganarsa kamar yadda muka faɗa to shi ne littafi bincikensa ya kai ya ce to ana sanin rai ta hanya biyu bayan ya kawo abun tura da komai wanda lokaci ba zai bayar ba ita ana samu da hanya biyu ɗariƙa hanya tsohuwa hanya isar ta annaba da kaza hanyar sufaye na daga ilimansu da zikirorinsu da halorinsu warriya za su da zikiransu har ran ɗan adam ɗin ta fita da kanta ta iya ganin abubuwa ya zama ɗan adam yana gani ba da wannan idan kawai ba yana gani ba da wannan idan kawai ba yana ji ba da wannan kunnen kawai ba yana iya magana wannan wannan abu amma wata za ka tura ya ji shi suke finafinansa da su malum din nan da wani ne duk za ka ga akwai yaro wanda shi ya kalle ka zai dinga magana da kai amma ba da baki ba ba da kaza ba zai dinga faɗa abin da ka saka a cikin kwakwalwarka da kaza kaza wannan duk bayan Allah ko sahabbai ko a zo gaban manzon Allah nawa ne muke karantawa a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri zai shirya kashe shi ya zo da ya zo manzon Allah ya kalle sai ce wani ka ce kaza kaza wato abu ka wallahi ya rasulullah ba hakki a hakkai amma mako in manzon Allah ya shafa kirjin sai wannan abun ya ya cire ko ma mutane su zauna su magana a makka Abbas da zai fito ranar Badar da daddare ya kira matarsa ya ce mata to ga kuɗi zinare kaza zan ajiye ana idan an kashe ni ki ɗauka ki cike da 'ya'yanki ya zama naku idan na dawo kuma na san yadda zan yi da kuɗi na Allah ya kiyaye ba a kashe shi ba a kama shi da aka kama shi da aka zo aka sassa kuɗin fansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ƴan uwansa guda biyu manzo Allah ya ce da kai da ƴan uwanka guda biyun nan duk ka biya muku fansa ce ina nake da kuɗi da haka ce baka kalli ni babanka bane amma ma har ma wani kuɗi kake tsora min ma mewa ina nake da wannan kuɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuɗin da ka ba matarka kace in ka mutu ta yi amfani ta da ƴaƴanta yake kaza to wallahi na shaida kai annabin Allah ne banda Allah ba wanda ya san haka yana kallon wannan wannan sahabbai sun taho da haka su faɗi abu wannan bayan Allah zaka ji sai dai baka zo da bayan Allah ba bare ka zo musu da ganganci to yanzu yanzu sa ga ma wani abu da zai baka mamaki to wannan ita ce hanya sabibiya sai amma ita kuma sai wanda ya sha irin nasu sai wanda ya aiki irin nasu kuma kamar yadda ya faɗa dai ba su iya faɗa wani ba to sai hanyar wannan zamani kuma na binciken zamani technology na zamani wanda da ilimi da kaza turawa to su kuma ko musulmin suna suna kin abu musulmin ko sun ki abu ko kuwa an nuna musu wannan kafirci ne ko kaza kaza ko ba su kusa da abin ba kalla ne ga musulmin da ya san wannan su kuma yau technology duk gaba ke da yau yau mu da mutum bai iya babur waya ma yanzu wanda cewa ko da ilimin sa ya iya kera ta ba wai dan ka a ilimin ba a yi amma dai da zaka san suna mugunta kenan bari a ce ya iya tada jirgin sama bari a ce ya iya yin mota bari a ce ya iya kaza kaza bari a ce kuma ya so mai kera kwamfuta da za ta dinga magana ko ta gaya ma su fice ka kaza kaza amma kuma ga karatun da ana fita har kasar turan ayyo ko ne a koyo ne a zo a kwashi kudin kasa ko ko a zo a kwashi kaza kaza kaza amma bai hana bai hana kuma kaza sun a hakan da muguntar da komai Allah ya sa wani daga cikin Afirka ko wani daga cikin kasashen Larabawan ya gane abin ba to amma an suka gane ya gane to ba zai dawo kasan nan yanzu Ibrahimul Barazi Ibrahim al-Barazi mutumin kasar Misra ne. Yau sanin nukiliya a duniya ba irinsa, balarabe ne. Amma sun ke da kuma sai da gaba ta tsakiya. Duk inda za a je a yi binciken nukiliya ma shi zaka ga an tura. Balarabe ne ka zaka amma ba za su yadda ya dawo saboda suna tsoron kar su bar shi ya zo ya kera. Shi ma King Glover ta yi abu. To yanke maganar haka to malami ya yi maganganu akan abubuwan da ya shafi ruhi duk gabaki daya ya yi maganganu sai dai mu faɗi kan headlight maganganun da suke ko mun iya ganewa ko mun iya ganewa ba ilimi ne mu bashi wata rana sai mu ji oh ashe abin da aka faɗa din nan kaza kaza ya yi magana akan me lantarkin nan electric din nan sai da ya magana sai ya fitar da shi me lantarki din nan shine wannan kaharaba din nan electrician sannan me bambancinsa da na sufaye da suke yanzu yanzu ka ga haske a gabanka ko su zai taba ka kai shokin da kai yanzu yanzu ko saboda yana ɗakin halwarsa akwai wanda yake ya shiga ya ga kamar wuta ta kama ɗakin shayin sai yana halwa ya shigo da gudu sai ga shayin a zaune yana jan carbi sai ce ai na rasu gobara sai ce a ba gobara ba ce amma zo taba hannu na ka ji ya ce yana taba tafin hannunsa kamar ka taba abin da karfan da ya ja haka ya ɗauke hannunsa ya ƙone daga an shigo da shi lafiya kalau can a zaune yana ta abubuwa to me bambancin sa da irin wannan duk gaba gida sannan me bambanci wannan abu na kaman kayali mafarki da wannan abubuwa da ake gani sannan me wannan irin bacci da suke sa mutum ko wannan ɗauke rai da suke ko wannan abubuwa da suke to kuma wanne ne rai babban na asalin wanne ne rai wannan na jin abubuwa na riskan abubuwa shi ke shauki ya zama mana bambanci tsakaninsu wanne ne bambancinsu to to kuma me ya yi daidai da irin abubuwan sufaye da suke wanda ya yi daidai da wannan sa bacci din ko sa abu ko kaji an ce an yanke wa mutum kafa yana sallah sahabin da urwatu bin zubair urwatu bin zubair za a yanke ma kafa ɗansa ya rasu ɗansa ya rasu a take ana ɗansa ya faɗo daga sama ɗansa ya faɗo daga sama an zo an gaya mar ya zuro da gudu ya zo ya gani ya taka wani abu nan da nan tetanus ya shiga nan da nan kafa ta soma zagwanyewa aka kawo likitoci likitoci suka ce kafan nan maza maza a yanke kwauri a yanke ta kwauri in ba haka ba zai shiga cinya kuma zai shiga ciki kuma ka halaka kenan yace abu likitan ya zo da abin da zai tafiyar da hankalinsa yace me wannan yace abin da za a tafiyar da hankalinka ne ba ka zaga ba yace oh oh yanke in ji zafin na ya hakuri ne Allah amma ina da nima na abin da Allah da na banza ita me barin ta da sallah in na ta da sallah ku yanke kawai ya ta da sallah Allahu akbar aka aka yanyanka naman aka sa wuka aka yanyanka naman sannan aka sa zarto aka yanka kashin aka yanke amma ko bai ce ba kuma mutum ne lafiyar sa kalau me tsoka da jini kaza kaza in wasa ne wani ya ta da sallah mai yanzu a dan soka ma allura a dan soka ma allura cinnaka zai harbi mai sallah ya tashi da gudu ni ina sallah kuna ma za ta ba ne kawo gaba masallaci mai zai kusa watsewa saboda kallon ta to akwai mu bi Allah sosai idan mu ya abu har mu kai haka an hadan ne shi ma ba wai ba wai matsa ba kuma wai dai yana sahabi ko yana tabi'i ba ikon shi ma girma ne babba amma Allah mai iko ne a sami mai imanin har yanzu haka da haka za ta iya samun sa Allah mai iko ne dama Allah ne yake kera mutane da kyakkyawan niyya in kyakkyawan niyya to me keɓance keɓancen ran ayyukansa da me tsare zai iya abubuwa da jiki ba zai iya ba ko wanda ba shi da wannan ba zai iya ba da malamai sun ce shi kokoye-kokoyen nan da yaro yake da tsalle-tsallen nan da yake jikinsa ne ko ransa ne yake malamai suna nan da wannan magana sun ce in jiki ne bayan da za a jikin yaro kai jikin babba da ka soma girma ya za a jikin ka irin wannan da kaza kaza sun ce jikinsa ne ko kwa daga yaro ya ji ciwo ya yi abubuwa wanda kai in jikin babba ne wanda ya san daɗin jikinsa wanda yanzu kuma jikinsa yana da ko- yana da ƙarfi ba zai iya wannan ba amma shi yaro ya ta yi ba gajiya ba komai ya ji ciwo sai dai kai kai tausayinsa da abu to yanzu suka ce rai ne to me yasa rai yake da irin wannan eh, ƙarfi jiki kuma ba shi da irin wannan ƙarfi me yasa za a iya yaya maganar a karanci tunaninka ko a ga abin da zuciyarka take saka yaya ake gani da ido ko kwata kaka hmm? yaya rayuwar shahidai take ga su an kashe su an daddatsa su ko ko bindiga ta tarwatsa sa uzu billahi kai daya kai kaza amma Allah ya ce ba ma wai mu ce matattu ba ko zato ma wala tahsibanna da Allah ya ce wala taqulu man qatala fi sabilillah amwat kar ku ce da wanda aka kashe cikin tsaye da tabarkin Allah matacce kaman Allah yana ganin a ai in ba faɗa ma ai zuciyata Allah ya ce wala tahsibanna ko zaton ma kan zuciyata rayayyu ne to Allah mun yarda amma saƙaƙa ya rayuwar take kaza kaza to haka yaya ake ganawa da ran ka ji mutum yayi magana da su ko sun man magana ko saƙaƙa ya abin yake hmm? to yaya gigicewar mutanen turai su turawan akan kirawo rai ya zo ko kuwa zuwa da, da, da ran a zo wani wani ya yi bako wani ya yi bako to yana da irin wannan sai sai bakon ya ce to zai yi sallama sai kaza kaza sai bakon ya ce masa to ka je ka daure karanka mana ka je ka daure wannan karan naka mana kare na kuma ice eh ice yaya kamar sa yake ya faɗa maka man karansa da ya mutu shi karan tuntuni ice Allahu akbar ita ainihin wannan karan ya mutu ma an dade ma yanzu kashin sama kila ya fari ita a toransa yana nan yana biye da kai saboda son ka da yake shi Allah ya sa idansa yana iya ganin wannan to to kuma me ya lamarin masu kashafi me ma'ana kashafi me ma'ana shuhudi hakiki da irin wannan kashafin na turawa irin wannan binciken na turawa su ga abin da ido bai iya gani da wayannan abubuwan da suke suna nan in abu ya akwai gada da aka yi a Lagos da abin ya tilde da aka da aka dauko wani bature a Turai shi yana da irin wannan ya zo ya yi maganin abu wannan dutse na zuma din yadda aka dauko bature ko a Italiya ne Neja ta dauko sannan ya zo ya hau kan dutsen sannan har gauna ya hau da kaza kaza shi duk dutse ya gagara shi shi zai iya zuwa ya karya wannan abin ya yi duk abin da zai yi duk kaza duk wata gada an kaga an yi sai an yi irin wannan to me wannan kuma me bambancinsa da kashafin su kuma waliyai bayin Allah na daga annabawa da waliyai da kaza kaza manzalla ya ba mutum zargar dabino da ya haske manzalla ya ce ka tafi da ita kun ka je gida za ka ga wani duhun abu ka daki abin da shi shaidani ne to me wannan kashar ko abu hurairah ya kama shaidanin da yake zuwa ya ebi dabino shi Allah ya sa ya iya gari ba mutum bane amma shaidan ne to me bambancin wannan kashar me kuran turawan da suke wajen kirawo tahbirul arwahi din menene ran mujarrada ko da ta fita daga wannan rai da aka halice shi daga wani abu me ya aikinta yaya tasarrufin ta yake da an ce rai mujarradi ya iya dukkan yare ya san kowane abu suka ce duk dan adam ilimi yana nan a jikinsa wannan ba ba zance ne na alwala ko na kaza ko a ce to mai amfani a wannan wani fanni ne kuma ba ba dora kowa ba amma dai dan a san muna da shi lan da Allah ya mutum ya kai kuma shi kenan sun ce duk ilimi da duk sani da duk komai yana nan a cikin ran dan adam amma ba a cikin sa ba da ya soma koya kawai wannan na'urar za a jona kamar tunamar ake duka baki da kamar tunama ake to me wannan duka baki da ya tasarrufin wadiyai yake min al muhaqqiqina na daga arifai na daga sufai da irin wannan duk technology da turawa suke waye wanda ya magana da rayuka na daga malamai na daga sufaye ma duk baki daya yaya za yaya turawa za su iya fahimtar wa'annan mu'ujizozi na annabawa da irin wannan kalamomi na wadiya a ilimin zamani za su iya binciko shi a haka ko ba za su iya binciko shi a haka ba menene alamul amri jiya mun yi shi a karatu kullum ruhu min amri rabbi shi ya ce akwai alamul khalqi akwai alamul amri to me alamul amri yaya ike ga alamul amri ya yi shi shigiran ya ya wake shi in ka sai ka zaci safaliya safaliya wa katiwa wa kasaba li un fite da shehu ka ce ita yasa menene ruhul qudsi ran sarki wa ayyadnahu bi ruhil qudus annabi isa yana tafiya da ruhul qudus manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruhul qudsi Hassan mawaki manzo Allah ya ce kul wa ruhul qudus ma'aka ruhul ashe ruhul qudus ba annaba kadai yake iya bi ba kaza kaza tun daga shi ya ba Hassan bin Sabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ma duk mai waka alheri zaka ga ruhul qudus yana bin sa zaka ji ya faɗi wata hikima a cikin waka tasa da ta fi karfin a ce kwakwalwarsa ce da abinsa ne ya kago wannan ta ce amma dai wani wannan dai abin da ka faɗa daga Allah ne hikima ta fito haka kuma duk mai waka ta banza shi kuma shaidani yana tare da shi zaka ji ya faɗo wata shaidanci a cikin waka ba za a ce kai wannan shaidan ne ya ba wannan wahayi amma wannan abin ya fi ƙarfin kwakwalwarsa duka za kaza to me wannan ruhul qudus me alhaqiqatul muhammadiyya ne haqiqa muhammadiyya ne shauki ya ga mana wannan karatu wannan littafi ne da yin sa ba yau shekara wajen saba'in wannan bugunsa amma shi kuma mutumin da ɗaɗɗe ne da sake buga shi to me ma'ana hakika muhammadiya da su baya suke ta maganganun sa me ma'ana wahdatul wujudi shine global din nan me ma'anar sa ma yumkinu an yara me zai iya yiwuwa a gani daga cikin rai din nan wannan ruhin za a iya ganin sa ko ka za a iya ganin dan wani bangare a jikin sa ko ka za a iya me za a iya gani a ciki menene halitta ta mafarki ta kayali gizo gizo da ake cewa to menene gizo din nan ko alamul misali da ake faɗa ya ma'anar rediyo me ma'anar rediyo din nan wa sinima me ma'anar majigi din nan ko ba tv ma din nan da yanzu ya me suka fahimta har suka iya wannan kira a wannan abin tambaya ne kai yanzu warware ta me ya iya ba da wannan suna to mana me ya iya ba da wannan ko yanzu wannan waya ta ka dan bubuɗe ta gani me ya do Allah yake iya irin wannan abubuwa to kuma amma da rasu nuna ma sirrin sai ga wani abu ne mai sauki amma ko mai wuya saboda kai baka sani ba to to me wannan ma'anar rediyo me wannan ma'anar sinima ma'ana mati me ma'anarta da wannan me bambancin ka kuma me ya hada ta da wannan halitta ta kizo ga halitta Allah ga kasa gaba ɗaya amma kizo ne kawai ba a gan shi ba an kuma gashi to me bambancin sa kuma me bambancin sa da ilimin sufaye su kuma da suke su gane wannan me bambanci to ga yanda ya subanta rediyo din da abu da waka me surar ruhi yanda malaman misira falasifawa na misira aflatun mala aflatun aflatun da turawa suna da wannan me mutanen aflatun misirawa na da me suka fahimta na ruhi me suka faɗa a kansu misira tana daga cikin falasifawa na misira a falatun na misira suna da da suka yi ta magana a kan rai dinnan saboda su kafiran misirawa sun yadda akwai tashin kiyama sun yadda akwai kaza akwai ruhi da haka za a bumbule mutum da kayayyakin suke kyandoki da kaya da bayi da kaza saboda in ya tashi kiyama zai amfani da su su suna da wannan to ga yanda rai yake sun iya yanda za su rike jiki yayi shekara dubunnai bai lalace ba wannan abubuwa duk wannan ilimin wuran nan ne ya ja mutanen misira suka dinga irin wannan to ne suka fahimta rai jiji sun faɗa sun ce rai kamar tsuntsu ne za a ga suna yin shahu a kan kaburburan kamar tsuntsu ne haka yake ya tashi da kaza to me suka fahimta a kai to wannan kenan sannan me kuma falasifa mutanen greece greek mutanen greece erasto erasto da dukkanin almajiransa su kuma me suka fahimta shine rai me suka faɗa a kai duk ga baki ɗaya me suka fahimta rai me haƙiƙar ran jiya da ya shehu ya gaya mana ran manzon Allah ruhin manzon Allah ne haƙiƙa muhammadiyya kenan to me haƙiƙar ran duk ga baki ɗaya me kususiyarsa menene sunfin wato type din na jiki da wannan raɗin me bambancin su wajen fitar su daga ciki mutum ya iya fita daga wannan jiki nasa kamar yadda in tagwaye suke yi in suna bacci ko ba zai iya ba kamar yadda sufaye suke yi kamar yadda annabawan suke yi da kaza kaga yanzu mutum yana yaro amma ya jirkice ya zama tsoho tuku da tsufa shekarun da sun wuce hankali ko ko yana tsohon yanzu ya dawo yaro annabi yusufa ya mai da zulaika zulaika ya shekara ɗari da shekara nawa tsohuwa ta fitittike ta riddige ta makance ta yi komai amma ya lullaba mata bargo kawai ta dawo budurwa ya shekara sha takwas ko sha nawa wannan ta ɗauri ne abu yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana ta faɗi ya dawo da ita lokacin la'asar ya dawo da falaki to ne wannan ya aka sufaye irin irin wannan su zama wani malami yana karantar da almajirinsa karatu sai aka zo wajen saitalu saitalu gunsurun fage wannan gunsuru da yake kan dutse amma ba irin namu na cikin gari ba wanda ba da shi shine saitalu sai aka zo da ta ya gwada wa almajirin ya gwada almajirin saitalu ya kasa kawai sai ya juye ya zama saitalu ya ce ka gani yanzu ya ce na gani ya koma kuma mutum tsakinta shine ya zama sai bayan da zai yi ma bayani amma shi kuma wali ne yana da taɗauri yana ta ɗauri ko ko mugayen mutane a ce ko ma ko menene ya zama kura ko ya zama na Allah yana yi na zaman zaɗin nan to ne wannan tafsiri din nan a shiga kaza wannan sai akwai ba kaza kaza kaza yau talauci mutum na abincin sama yake nema ina ya dame shi da wani zancen ko ilibai ko kaza kaza ya jawo ma yan ba na ya suka suka ce kwanzan ma kai duka kwanzan ma kawai in dai ba a yi maganar kaza annabin ma duk aka bai san komai ba ma shi ma bai san gaibi kaza kaza kaza alamul amrin ma duk bai sani ba shine fa alamul amrin ma sallallahu alaihi wa sallama to duk me wannan ya rai yake da jiki idan jiki yana bacci me yanzu me matsayin rai ya yake yaya kuma matsayin sa in jiki ya mutu kaza kaza kuma ina ya tafi kuma ina ya tafi yaya mafarki yake ne da bambancinsa da ruhi me wannan abu da suke gani me wannan fita da yan tagwaye suke yi suna bacci me wannan kekewayawa da sufa da sufaye suke yi shi da ya kawo shehinsa bayumi shi ma ya yi haka irin su sida abdulkadir jilani a ce sun yi haka radiyallahu ta'ala anhum da shauran abu ko su riski wani mutum a nesa ko su abubuwa tarihin dan fodiyo su keke da irin wannan da kaza kaza ko ana an ce akwai Abdullahi Shika malami ne babba da aka taba yi a Kano bakin ruwa yana daga cikin waliyan Kano da aka taba yi Abdullahi Shika ya yi zamani da wali dan murna da ake faɗa na, na, na Katsina shi kuma shi ma babban malami ne wali da aka yi a Katsina to su waliyai ne biyu masu tasarrufi to akwai wasa tsakanin su malamin nan shi mala Shika din nan hatta Adam Ilorin ya sa sunansa a cikin al-Islamu fi Nigeria musulunci a Nigeria to yana ba da karatu kawai yake da almajirai ko ya rufe littafin sa ga ruwa na ko ruwa ya kwaro musu a tsora mala wannan daga ina sai ci a dan murna ne ya watso min daga katsina yana ban ruwa na rike gugan nasa shi kuma ya ji haushi ya watso min an watso ruwa daga katsina ya zo to in dai ka yi da za a watso fim daga america ya zo nigeria to ko da wannan zaka ce technology ne to dan an watso ruwa da katsina ya zo kano kan amina sai dai ka ce damfara ne ko bidi'a ne ka yan bidi'a abin ya kai dace miya ya ce muhijili min arabi sani da tsabar tunani har tunanin ya zama magaska gashi yana gani sani da tsabar tunani tunani ba zai taɓa zama gaske ba sai dai in gaske ce duk gaba kida shehu mu shehu ali tamasini radiyallahu ta'ala an daga tamasina zuwa fa nisan wajen yana da yawa ana yanke mar dabino ya ga wani nonon dabino ya yi kyau ta wannan dabino ya dace shehu tijani ya ci kawai ya jefa tafi wajen shehu tijani shehu yana zaune fadarsa da almajirai da kuwa kewu sai ga dabino shehu wannan fa daga yana ce mahaukacin ƙauyen nan ne ya jefo na ce ya daina irin wannan mahaukacin ƙauyen ne shi shehu tijani tsarin shehu tijani muhammadi ne shi dai ka a nuna da da ɗari sai daidai da zamani shi muhammadi ne ba ya so shi a tilla halaran Allah to me wannan wato tasarrufi irin nasu to ya sannan ka zo me magan me me bambancin ruhi me bambancin aljani kaza muna da hawa uku a wajen karatu akwai mala'ika rauhani aljani shedani da abu mala'ika rauhani aljani shedani me bambanci mala'ika kan hasaran Allah ne tsarki ne to me aljanna ya'yan aljanu ya'yan iblis da baki da amma su ma akwai musulmi akwai sahabban manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam da suka karbi karatu suka karbi qur'ani daga manzon Allah sallallahu jinnin nasibina su wannan abu akwai malamai akwai bayin Allah a cikin su waliyai da kaza kaza to me aljanna da baki da yaya suke yaya gidajen su yake yaya zaman su yake yaya abincin su yake wannan duk headline da ya kawo duk yayi bayanai da hadisi da abu yaya zaman tarayyar su yake yaya iya iliminsu da sanin karatunsu da kaza kaza mun taɓa ganin wani dattijo a Maiduguri ya zo wajen sha alfatai daga Sokoto ya zo amma wannan ya rasu ya tuni in ba al kaza an ce aljanu sun taɓa sace sai da ya wata shekara bakwai a hannunsu ya yi karatu in yana karantar da mu'ama da duk wannan ilimai da muke karanta a nan ƙasa Hausa da kaza kaza shi duk ya haddace su kuma a hannunsu ya yi karatu bai a hannun wani ɗan adam ba sace su suka yi sai da ya shekara bakwai sannan Allah ya bayyana shi kaza kuma gaske ne wannan ido na ya ga wannan mutum ba abu ba to irin wa'annan duk ga baki da shi ya zo sai da sha'al batir rabiyallah ya sa ya karantar da sa'abba muqama da kaza malamin da ra'ayi ma ya ƙara bitar da muqama a wajensa da kaza saboda yanda yake yaya auren su yake yaya hayayyafa su take duk ga baki da ta kaka mutum zai ga aljan ta kaka zai ga yaya cewa a ce aljan ya shafi mutum ko ya shiga jikinsa gashi yana hauka kuma kaje yana magana irin tasa me ma'anar wannan kenan me ma'anar su masu maganin gargajiya ko yan bori ko da suke cewa sun yi girka ba su da kyau saboda jahilai ne suka shiga ciki da abubuwa magani ne da kaza da ina ma su mai da wannan wake-wake da wannan abu su mai da shi zikiri da ambatan Allah wanda su kaman hanyar shi hanyar abdulgani na bilisi da abu to ya dan adam zai iya sa aljanni aiki na yanda annaba suke ko abu Suleimanu gashi kala ifritu min aljinn ana atika bihi lalla an yarsadda ilayka darbuka to yaya dan adam yake iya sa su yaya auren su yake dan adam ya aure su ko su su aure dan adam ya magana take yaya maganin abun yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza abawai balkisu jinniya ɗaya daga cikin iyayen balkisu aljani ne ko ubanta aljani ne uwar ce mutum ko uwarta ce aljana dan uban ne mutum manzo Allah ya faɗa haka balkisu matar annabi Sulaiman to yaya nau'o'in su yake yaya kamar su take su wani irin kama Allah ya yi musu kamar da mala'iku ma akwai wannan wani irin kama Allah ya yi musu kamar su ta asali da kuma cewa za su iya shiga kowace irin kama za su iya cewa shiga kowace irin kama kuma waye daga cikin bayin Allah wanda ya gansu da yawa ya dinga tasarrufi da su irin yadda a cikin annabawa kowane annabi yana ganin su ya tasarrufi da shi su imani da shi kaza kaza amma annabi Sulaiman kuma alaihi salatu wassalam yayi shugura kuma da tasarrufi da su Muhammad Allah ya ce ni kaina na kama aljani ya so ya min wasa ina sallah na kama shi na daure shi a jikin ginshikin masallaci ina so in bawa yaran Madina su ganshi su wasa da shi da safe sai na tuna Annabi Sulaiman ya ce wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab na tuna wannan hanyar Sulaiman ce sai neman ladabi na ban masa wannan irin aikin su Sulaiman ne sallallahu alaihi wasallam to wanne ne suka yi to na daga bayan Allah ji ya kawo yaya za a zo da aljani da irin wannan technology na zamani turawa yanzu suna da shi sun yi da kake gani yanzu aljani ba zai iya shiga banki ba duk sun sa na'urar da za ta kama shi ba zai iya shiga wurare ba duk wani wurare da yanda kaga bature yana da na'urar da za ta watsar da tsawa in an yi gini mai kyau ana sama wani area da tsawa ba ta iya dukan wannan ginin ba a daga Allah take amma nazin daga Allah take imanin mu ko ku a ce daga zafin sama karan na sama take wadda in za ta zo amma bature yana da area da za ta iya ya iya da wani da area za ta harba ta wani waje sai dai ka faɗi duk manyan masallatai za ga an sa wannan area ta kaza to haka yana da na'urori da yake kama aljanni ya sa ya kama aljanni to da meye wannan to yaya bayan Allah su su kuma nasu na daga sufaye ko na daga annaba wanda za su yi wa aljanin tsawa in ya samu mutum da an ce ma za a kira su kaji aljan yana ihu zan fita zan fita zan fita kaza kaza to yaya wanne yake yaya danganan su ya kawo manyan bayan Allah kamar shi da Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu wani almajiri aljani ya kama ma ya ya zo ya faɗa ce aljanu sun sace ma ya zo ya gaya musu shi da Abdul Qadir ya ce ka je waje kaza ka zauna da dare kaza za a ga sun zo suna shigewa idan sarkinsu ya zo in ka ji sarkinsu ya zo daidai inda kai kira in yi magana ka je gabansa ka ce na ce ya nemo ma wanda ya ɗau nan taka ya taka yaka kaza kaza haka kuma mutumin ya yi sai da har sarkin ya zo sannan ya kira aka zo aka damke shi ya kusan mutuwa kai ka isa ka kira sarkin ya ce a kawo lafiya malam ita a aziz abdul qadir jilani aiko sarki ya shigo daga doki sai da ya tsuguni ce mai shehi ya ce yace ya ce akwai wanda ya saci ya taka ba ya ce akwai wanda ya aka ce iwan ne ya ce a zo da shi aka zo da shi ina yar wannan ya ce tana tsuguni ka za je ka ɗauko ta ya je ɗauko ta ya kawo ya ce shi kuma a je a ɗaure shi ka ce da shehi muna gaisuwa muna neman addu'a ɗan adam kaliman Allah ne ɗan adam ya komai amma kowane jakin ɗan adam ina kowane jakin ɗan adam ba adam kalimar Allah ne yana tasarrufi da da adam da yake tasarrufi da mala'iku manzo Allah yana tasarrufi da mala'iku sallallahu alaihi wasallama in kai tsarki kai tsarki duk karatun duk mun ji shi in kai tsarki kai tsarki har za ka yi kafada da kafada da mala'iku haka bi su in kai sharri kai sharri za ka kafada da shaytanu haka bi su kowanne ko da adam da adam ne kai automatic shi kowanne saboda yana da ruhin yana da jiki yana da ruhi na tsarki din ba wannan ruhi na irin dabba ma tana da shi bishiya ma tana da shi ba irin wannan ba wannan na bacci da ci da saduwa da kaza kaza a shi yana da nasa kuma wancan na hazaran Allah din tabaraka wa ta'ala ba wasa bane to da ina daga su da Abdul Qadir Jilani da Muhammad Jiyushi da ya faɗi shauran bayin Allah duk gaba da sai ya faɗi shehin mu na kasar yamma na Magarib ibn al-hajj mai madakalu duk da sufi ne ba malike ne mai tsanani shehunan mu duk madakalu ya hana su shakatawa ko mai audio duk shehunan mu za a ga tsantsayin nan nasu duk daga madakalu ya kai a ce mai madakalu ya ce kaza ba za a yi ba mai madakalu ya ce kaza har da kai na ni wai mai madakalu nan da Allah malam komai ya ce madakalu dai ya ce kaza kaza to ibn al-hajj kenan a tilmisani wali ne kasaitacce sai da ya kai yana karban karatu da wajen Ismailul Katim shi ko shine marubucin shugaban nasu ma'allanin babba suna daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya gaya mar magani wajen saba'in na nau'in cututtuka na aljanu wajen saba'in duk gabaki da to wannan sai da sai da ya gaya masa to sannan dan shedani aljani mutum ne da halittarsa abu ne da halittarsa ta sharri ce yayi barna ya yi kaza bai hana akwai bayan Allah annabawa bai hana akwai kaza kaza amma ko su ba ba annaba ba annabi ba almajiran annaba jinnin nasibi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana da su ba amma ko su ko kai dan adam ba kai kai tasarrufi akan su ba dan haka duk dan adam din da yake zai shiga harkar aljanu ko harkar ruqiyya ko harkar maganin aljanu ba shi da wani zikiri na wani wali a hannunsa ba shi da wani abu mai karfi a hannunsa ya mutu ya kashe kansa ya kashe ya'yansa ya kashe kansa ya kashe ya'yansa ya kashe ko ya dan ji daɗi dan kwana biyu rere re ya yi dan kare kaga yanda zai kare kaga yanda zai ba a taɓa su sai wanda yake da ƙarfin rai sai wanda yake da wannan ruhin sai wanda yake da wannan ruhin na daga zikiri kaza kaza ya fi su zafi dan adam din ne amma ya fi su zafi ya fi su wannan na daga annabawa aljannin ma na zai Suleiman ya ji su zafi alaihi salatu wassalam amma ko shi akwai sunayen Allah da suke bakin su wanda yake tasarrufi da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka haka ba wai haka kawai jikin su kawai su ce za su tinkare su ba duka baki da to dan haka ba kowa yake taba su ba kawai kowa ya ji an ce ana rukiya ai da ka karanta ayatul kursi kaza da sura kaza da kawai mutum ya zama mai rukiya aljanu ya dandana ya ci zai ji a jikinsa zai ƴaƴansa ma za su kwarai kuwa mutane da abu ne da kai ba a ganin sa abu ne da ya fi karfin ka abu ne da rai ne yanda ka san electric yar waya ya kaɗan yar waya ya kaɗan wata kowa ta sa ita ce za ta sa kwan lantarki ha kawai da karambani ta zura kwan ji ta bata iya bata san murda ake ba ta saki bai ya dawo ta tafi ta taka kujera ya ta gano wannan yan abu biyu ta yawa ai ga karfan da ya hana shi ga kawai ta sa hannu za ta tura a ciki da abu ya yi wujijiya da ido ya buga da ƙasa ta ce aljani ne abin mamaki yar waya yar kaɗan za ka ga ta wujijjiga ƙato ta ɗaɗa da waya ce ba yar kaɗan saboda rai ne ruh aljani ne nan shi ma dan mutumin da ka raina in aljanni a jikin sa sai ya wujijjiga da kai rabi da karfin to ka san abu to bare ka je karfin mala'iku bare ka je karfin kaza kaza wa inni alayhi la qawiyyun ali ana atika ifritu ba haka ya faɗa ba duk kaza to kai kace zaka tabo wannan wajen ba ka da tsarki kai shirman ka kai damfara ka zuciyarka baka kirin da duhu kana inkarin abun ai yanzu ne mutum zai halaka kar mutum ya kama ko mutum yana da zikirin ma a hannu kar ya shiga in ba izini ne da shi ba in ba izini zai shiga in ya ce shi ya fi karfin aljanin ƴaƴansa ba su karfin aljanin ba amma su da kan sukan yi wa wani izini na daga yan bori ko yan wane ne ko masu maganin gargajiya ko masu maganin kaza in kuma walin yana da karfi yana da tasarrufi yana da tarikan wani bawan Allah hannun su shi wannan zai iya tasarrufi a kansu shi ma ba karfin sa bane karfin wannan zikirin ne zai iya tasarrufi a kansu to abu ne mai rikici bare mai masu almajirai a dinga tsotsa kazan da irin wannan to yaya maganin su yake yaya abubuwan da ya faru mutane ne da sun rayu duniya ga baki da yanzu wannan da za a gansu ai za su baka labari gangariya yadda labari yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a harami sai ga tsoho tuku tuku ya dogaro sanda yana mai karkata yana nishi annabi ya kalle shi yace nishiyatu nishiyatu jinniyu wa nagamatu jini wa rabbul ka'abati tafiya dai irin ta aljani nishin ka irin na aljani na rantsa da ubangijin daki na abdullahi bin abbas na zaune sai ce da annabi kwarai kuwa ni ba mutum bane aljani ne manzo Allah ya kai waye a cikin aljani yace shine hamatu tsalla masu tsallaki su dan iblis iblis ne kakanta na biyu manzo Allah ya ce subhanallah shekara kana yake na cinye shekarun duniya duka ni na bawa kabilu dutsen da ya fasa kan habilu da shi mazalla ce bi sama fa'alta sir da abin da ai baka burge ba yace a ai na tuba ai na musulunta ai na musulunta na ga annabi nuhu da ni aka shiga jirgin ruwa na ga ibrahim lokacin da za a je ba shi abu ya sanar da ni abu na ga annabi isa ina tare da shi aka ɗauke shi ya ce in na ganka in ce yana gaishe ka sai ga tsohon da suka ga manzo Allah gaisuwa annabi isa ya ce in na ganka in ce annabi ya ce Allah ya gaida annabi isa a ce annabi kaza ya san Abdullahi bin Abi da shi kuma manzo Allah ya sanar da shi Yasin ya sanar da shi ya faɗi surorin da manzo Allah ya sanar da shi sai na Umar yace to mu dai har manzo Allah ya koma zuwa ga Allah bai ga mana mutumin nan ya mutu ba to to yanzu wannan da zaka ganshi da ka iya ina ka sha labarai ko ko labarin ka duk da an sha labarai duka ba ga jinnin da tsire ga kaza kaza to dan haka suna da labarai da yawa kaza kaza bayan Allah sukan karɓi wayansu labarai daga wajensu da abubuwa da ya faru to kuma me ma'anar ilmul ilmul gaibi da ake ta faɗa dama mun ce alamul gaibi da alamul shahada duk da shine alamul khalqi da alamul amri to me ma'anar ilmul gaibi din kaza kaza kaza kaza to in an gama rikici kuma sannan mu goma mu goma ce to me ma'anar ilmul gaibi gaibi to to a wani ko ga wani rikicin da ba da abubuwa da ya faru to menene kuran da tura suke a cikin irin wannan fanni to sannan wanda irin addu'o'i ne dan adam zai zama yana da su a hannunsu na daga sunayen Allah na daga addu'o'i masu ƙarfi wanda zai iya taɓa wannan abubuwa ko ko kaza kaza ya kaza duk gaba gida to sannan ya mala'iku suka su kuma kaza me abincinsu ba wai abinci na kaza da kaza tasbihi da sarki da waye duk mun yi magana biya yaya suke hayayyafa yaya aure ne su ba zancen aure a uzubillah zikiran nan da muke zikirai shine hayayyafa su duka baki da jibo manzo Allah sala man nazara ila wajhi al-alimi nazaratan fa fariha biha khalaqa Allah ta'ala min tilka an-nazarati malaka yastaghfir lahu ila wanda ya kalli kan malami kadai ma ya ji dadi saboda malami ne na Allah kaza kaza sai Allah ya halicci mala'ika saboda wannan kallon ya dinga neman gafara ya take hayayyafa to irin wannan ko in kai tasbihi ko in kai kaza kaza kaza sai ya hayayyafa ya ya shigar su take jikunkunan su kala kalo kalan su me ma'anar masu daukan al'arshi yaya Israfil yake me ma'anar Israfil mai busarai me ma'anar sama gaba ɗaya ma kwata kwata an ji mala'ika ne mai girma ƙafafuwansa suna ƙasan bakwai kansa yana bayan al'arshi wannan kenan sai me ma'ana kenan me ma'ana busara ga kaza kaza me ma'ana jibrilu alaihi salatu wassalam mika'ilu azra'ilu maliku ridwanu kurub me ma'anar mala'ikan kurubiyuna mala'ikun sama mala'ikun ƙasa hafazatu mala'ika masu kare mu me ma'anar mala'ikan mutuwa yaya ɗaukar ran nasa yake tunda me alaƙarsa da rai shi ruhi har ya zama yana ɗaukarsa shi kuma wannan me alaƙarsa da rai har ya dinga busa ran israfilu me alaƙarsa da ran dukkan su ran ne ya aka yi shi har yana iya busa wani sanan za ka san ilimin bani isra'ila ya aka samiri ya iya gane ƙasar kafar kofatan jibril tana da rai ya iya zuba wa kira fa aka rada lahun ijilan jasadan lahu kuwa ya kera gwal ya kera saniya ta gwal ya ɗebo ƙasa kafar jibril ya zuba wa saniyar nan ta gwal sai ga ita zama saniya ce ta mutum amma ta gwal lahu kuwarun har tana kukansa kuma qur'ani ne ya faɗi wannan in da wani littafi ne ya faɗi wannan sai ra'ayi ta duniya ce ta duniya ce to ya aka yi iya fahimtar wannan cewa in jibril ya taka waje ma wajen nan yana da rai kenan zai iya zama batir ya aka tura suka iya fahimta wannan ya aka yi busa rai ya aka suka iya batir suka iya kaza kaza ko ka dai Allahu akbar Allah halittu malaika shi kenan an gama irin karatukan mu kenan ko su da ya aka su to suka dinga fahimtar karatu kara har suka so mai yin ran su kansu ayi batir batir zai dutse ne kaza kaza amma da ka zo ka sa wa matacce kuma rediyo shu yanzu ya kama kuma ya ta hira ma kaza kaza kai ma gaji nan me ba kirto duka ba gida wannan ko mutum bai sani ba dai ala'ayi halin dai kan mu zama jahilai bare a wannan karni shi ne ma'anar tafsiri wannan shi ke kaza har da yadda shehu ya gwangwa duk wani abin da muke faɗa bai wuce abin da aka yi karatunsa jiya ba to menene ya mala'ikun ne munkarin da nakiru dinna me mala'iku sayyahu na wa'annan masu yawo haruta maruta me ta'aliki me mala'iku masu shirya abubuwan halitta da komai me ta'aliki a kansa su waye suka ga mala'iku annaba dai dama ba magana to na daga sahabban manzo Allah akwai sahabbai da suka ga mala'iku kuma mun karanta hadisin da manzo Allah ya ce da za ku zauna da imani da kuke a gabana wallahi da kuma mala'iku ta dinga shiga gidanku tana gaisa da ku nawa ne sufaye suka faɗi sun ga mala'ika kasancewa an ga mala'ika bai sa ya zama jibrilu ba kuma in jibrilu ne ma wai ta ba za a gan shi ba kuma kasancewa an ga jibrilu bai sa ya zama shikenan mutum ya zama annabi ba abin ya fi karfin gabari bai sa ya zama annabi ba kullun da azumi ma yanzu ga azumi ma Allah ya nuna mana lailatul qadr ko mun san da ita ko ba mu san da ita amma mun yi da sai jibrilu ya sauka ta nazallu mala'ikatu war ruhu ko ku haƙiƙa muhammadiyya kanta ya ta sauka ko me da wannan ai Allah kuma ko he shi dai ko ko dai dan ya abin yake to kaga bayan da zai kace to wani irin wannan abu me alaka ta da karatu kan mu alaka kai kai ga shi dai azmi mala'ika tanazzalu mala'ikatu wa ruhu tanazzalu mala'ikatu fi yawm إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر tun daga faduwar ranar ranar lailatul qadr jibrilu da mala'iku za sauka ko ruhu da mala'iku za sauka sai ta shiga gidan masu azumi ko ka sani ko baka sani ba za su go gidanku suna ta gaishe ku salam salam salam salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum hatta matla'il fajr hatta yin alfajr ya ya ullo sai su koma ina ga jibrilu na yazo gidanka ashe an baka annabta ai baka kenan ko duk sharri ne kaza kaza da da rashin abu na daga nawa ne mala'iku na su bai wannan da yawa sai da Aisha ta ga Jibril alayhi salatu wa salam yadda Ali riwaya tana nan cewa wani ya tambaye shi akan mumbari yana kan mumbarin kufa yana huduba ya tambaye shi yake yake cewa ina ta shin Jibril yana sauka har yanzu ko baya sauka yace me zai hana shi sauka a kuma shi ke nan zancen annabta ne to duba haga yanzu ya sauka ko bai sauka ba sai sai na lece in ilimi na yayi gaskiya kai ne shi ta nan kafin mutane su harga babu mai tambaya kafin mutane su harga babu mai tambaya irin wannan ba ba ba dabbanci bane ba ci baya bane a a yadda da kuduran Allah in ka ki mata addini ka yadda ta technology kuma kai da lalle technology yayi girma Allahu akbar in ta wajen technology Allah ga ce dan fara ya kaji kaji zai wautar da hankalin mutane kaji kaza kaza to ai sai dai har sai mutum kuma ya mutuwa ta taho kuma bai san komai ba bai da komai ba kuma dan kare ya so maganin mala'iku ya so mashure shure sai an kulle ma kofa dole ma a kulle ma kofa ya so maga shi abubuwan da duk bai ya hana ya kariya ta ya kaza kaza duk abubuwa ya same shi duk kaza to nawa ne daga cikin yana daga shehin mu jiya mun so mu ta kisa wani abu ya dauke mu shi Ahmad Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya tufa yayi shekara 105 Ahmad Abdullahi yana daga cikin wanda ya haddace futuhatul makkiya kaf da ka ike shirka futuhatul makkiya ake karatun yau yau abun mamaki ba a cewa babu na Allah ko babu karatu babu kaza kaza amma yau dai ka samu wanda zai biya ma fituwa duk muna nan da ita a jirge sai dai kai nazari kai nazari ka dan fahimta abin da ka fahimta ka kaza kaza shi ba wai yadda ya haddace ta ma ka diga baki da banda shauran ilimai kuma banda kaza kaza Ahmad Abdullahi radiyallahu shi ne shehin suka yi ruja da haka sun sallar suka yi ruja ba ta da yawa shi Ahmad Abdullahi almajirin Ali Tamasini wanda ya je wadabinan nan daga Tamasini wajen Shehu Tijani shi kuma Ali Tamasini almajirin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi Ali shi kuma Ali shi kuma Ahmad Sukairuj ya karɓa wajen Ahmad Abdullahi na shi kuma Shehu Ibrahim ya karɓa wajen Ahmad Sukairuj radiyallahu ta'ala to Ahmad Abdullahi tsoho ne tukuk ya suma rashin lafiya har ya suma aka yi ta kuka aka yi ta kuka ake ta kuka sai da ya farka lafiya a she ya aika su mane kaza kaza kaza duk da azaci mutuwa ne ice ba zan mutu ba yanzu dai kan amma dai ku da ku ku sa hannu karkashin matashi na inda carbi ku dauko aka sa hannu ga carbi ice ku kirga shi nawa ne aka kirga kwaya ɗari da biyar ya ce to sai na yi shekara ɗari da biyar zan rasu shehu me wannan ice wa wannan su ma da ne mala'ikan mutuwa ya zo na ce ɗaukar rai ne muka yi cewa Allah ya zo ya gaishe ni ne kawai na ce to washe zan mutu ya ce ya nuna min carbi a hannun sai ce sai na yi wannan adadin ƙwayar wannan abu shi ne ya sa ƙarƙashin matashi na shi sa kuka ji na ce ku ɗauko shi to ga wannan kan da ma aka wannan imani ga ya dai mai imani to to to nawa ne suka ga mala'iku na daga mutane duk zai yi maganganunsu da kaza kaza yana daga cikin cewa abdulaziz jabbaji al-maghribi shi ma ya daga cikin su Sheikh Abdulrahim al-Fana'i ya daga cikin su Muhammad al-Hariri ba sai ce ya daga cikin wanda suka gani Muhammad al-Hariri muallifu hadal kitab wanda ya littafin ya yi kyau ya yi kyau ya ke so sai Sheikh al-Bayuni shugaban dariƙa ta sun gabaki da dan dariƙa Bayumiya ne duk gabaki da to wannan mutum dai zancen ruhi din yana da girma da yawa ilimin ruhi yana da girma da yawa amma musulmi iri na ko irinka wanda cewa wa ma min amru rabbi lamarin Allah ne to duk da dai wanda kuma ya san ilimin ya ai ce ai an sa aka baya ba kaza ba duk mun yi wannan wa ma utitu min ilmi illa qalila ku yahuda ba a ba ku ilimin wannan ran ba sai dan kadan amma fa duk da dan kadan nan suke ta wannan ilimi duk da dan kadan sun su ma malaman da waliyan da kaza kaza din suke ta yi irin wannan to kuma ba wani kayan kala bane abu ne ban dai amma haƙiƙa muhammadiya ne haƙiƙar ran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan haka mu sufaye aqidan mu ba ma tsoro aqidan mu da girmama manzon Allah da sanin manzon Allah da san manzon Allah ma ta kafu in dai mu ne ba wani ne ya shigo ba bai sani da yace shi ne to ba yanda za a yi kaji mutum ya faɗi wani abu kan manzon Allah ba na girmama ba kowa ya san ko kowa bai san wannan karar ba ya san shekara miliyoyi nawa rikicin da ake da mu akan an taɓa manzon Allah mun ko mu ce uliyata ba ce ake yi mu mun kai manzon Allah inda Allah bai kai shi ba laifin mu kenan ba azza ba wani ɗan iska ya zo ya faɗi wata magana ya yi ƙarya ya ce mu ne ko ya zo ya faɗi wata magana ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata magana kaza kaza ba wannan bai san ina aka sa gaba ba in dai da adalci ai za a ce yanzu in dai da adalci in aka ce ma ga dan dari ka zagi manzo Allah zaka ce ƙarya ne aka ce ka kun manta dai akwai dai da wanda kuka ce in kun faɗa zan ga zan yarda in dai da adalci dukkan mu muna son sharifi dukkan muna son sayyidina ali amma da za a ce ma gashi a ya zaki sayyidina ali za ka ce a wannan ƙarya ne in dai da adalci in dai da azalci in dai da azalci aka ce ma ga abokin mu yayi maulidi ko yayi manzo Allah aka ce a ƙarya ne a ƙarya ne wannan wannan dan dalila ne ya shiga rigar su dan ya bata su a ƙarya ne to wannan asarari yake kuma haka za mu tashi kiyama duk ga shiga ta asarari yake amma wannan iska ya zo ya shiga ya kaza kaza ai wannan in gona ta kama shi ba yanka ba ma mu ta kama shi mu za mu gididdi ba dan ma ta san ma ba abin da ba shi da wata alaka da kuma ba dan muna tsoro ba a'a haka aqidan mu take kuma haka muka yi faratikan muka gani duk abin da muka sani na manzon Allah ne ma halitta kan ma daga harshen manzon Allah aka yi ka kuma ma tsoron fada kaza kaza wannan shine aqidan mu to kai da da shehun nan da annaba ma ga baki da adamun ma da ƴaƴan adam ma hatta shi jikin manzo Allah din mai jikansa daga muhammadiya aka yi ya baki daya to a tafi a tafi a zo hakika muhammadiya duk ga baki daya har a zo magana kuma zatin muhammadiya din ma ruhil kulli kuma duk ga baki daya cikin manzo Allah muke ma'arifa shi muke sani kaza kaza ka duk da haka kuma abin da zai baka mamaki bawan Allah ne ba Allah bane to kuma sanan zaka san Allah ya fi karfin an kashi duk da girman manzon Allah din nan da wannan abu kama shi ɗaya kawai damƙa haske ne daga cikin hasken Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine aqidan idan muke so mu rayu akai kuma Allah ya kashe mu akai da kaza da ruhin da aljanin da wane da mala'ikan da wada dukkan su dugo ɗaya ne a cikin hasken manzon Allah da haka ta shiga manzon Allah shi kaɗai ga ya duk halitta ita kaɗai gefe kuma yau mai komun ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallam duk wannan kere-keren da duk wannan abubuwan da ake jiddan hasken manzon Allah ake in sun ce ba haka ba to me yasa ba su yi a zamanin annabawan su ba sai da zamanin manzon Allah in sun ce ba haka ba wannan shi akidan ba boye wani abu a ciki ba sai dai muna boye wata magana ba dan boyayya ba ce oh wallahi ba wata magana boyayya sai dan tausayin gadaburin musulmi iri na dan tausayinsa kuma manzo Allah ne ya ce manzo Allah ya ce da sayyidina Ali aliyu ku dinga gaya mutane abin da daidai hankalin su ku dinga gaya mutane kar su karyata Allah kar su karyata kar ka kwaso wani ilimin da kai ka sani ka zo ka ce dole sai ka gaya mutane haka sai su karyata sai zagi ya faru bala'i ya faru kuma fadar wani sirrin na manzon Allah ma ifsha'i sirri ne kamar ka faɗi sirrin ƙasa ne saboda abun tsoro dan kan wancan ya kasa ganewa ya ce ƙarya ne ko ya zagi abin ma to kai ka jawo zagi kenan ka halaka mutum kenan shi kenan ma ana koyewa din ba wai ana koyewa wani abu ko Allah ko kaza ka duk an wuce nan duk an wuce nan duk gaba ke ba wannan ake nufi ba amma abin salari ma abin da gashi an sani a salari ma soja ma gashi an san shi a salari amma ake yin sojan gona mutum ya dinka kayan soja ya kuma karya ne ba soja ga sojan asali ka sani da kaza kaza ka san abin su to ina kuma aka ce CID da ba a san shi ba a boye yake kai kowane dan shari kowane shedani wanda yake cewa CID ne ba abu ne mai kama ba bare ka ce ko to ilimin da gashi ma ilimi ne a rubuta a cikin takarda ana fito da karerai da zage-zage da waye a ciki ina ilimin da aka cewa ba a rubuce yake ba a boye yake kai kowane makaryaci ma zai shafi ya ce oho to a boye yake to kaza ake nufi to inda adalci kai kowa ya shato abin da ya ga dama ice shi ake nufi amma shi abin da ake nufi yana nan menene shi tafiya cikin ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalul kainat shine gaba kida in mutum ya so ya dan wani abu ko zai gane ko bai gane zai dau jawharatul kamal ya zai dau jawharatul kamal zai ji abu wannan shine dai dan kadan har yau dai ma ujitu min al ilmi illa qalilan ko to ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولئن شئنا والله إذا دامن قداما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله دامن قداما لنذهبن دامن tafi billazi auhayna ilayka da abin da muka yi ma wahayi da mun ga dama sai mu dauke qur'anin ma gaba kida bi annam huwa hu sai mu shafe qur'anin gaba ɗaya min suduri duk mahaddata su wayi gari ka Allah ya kawo wannan rana da mun ga dama duk sai mu tafi da abin qur'anin ma mahaddata duk su wayi gari an shafe qur'anin daga kirjin su wal masahifi a buɗe littattafan qur'anin ma duk ba za a gani ba da mun ga dama sai mu haka sun la tufilu laka biya alaina wakila sannan ba za ka samu wani wakili da zai iya dawo ma da shi ba in ba mu ba wanda isa ya dawo ma da shi ya rasulullahi to wannan magana ce ta manzo Allah amma da mu ake wannan wato nunawa ce ta baiwar Allah da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi Qur'ani wato kuma tunawa ne ga manzo Allah lalle manzo Allah ya rike Qur'anin nan kwarai daga takayye sakaci da shi maganar da manzo Allah ake amma mu al'umman manzon Allah ake nufi ma'ana mu rike Qur'anin nan kam kam mi sakaci da shi kowa ya sa yaransa su dinga karatun Qur'anin nan kuma ba dan cin kofi ba ba laifi in an ci kofin mai kyau ne amma mu yi shi dan littafin ubangijinmu ne ba wani littafi ba maganar Allah yau akan ƙasa cikin kowane addini sai littafin lalle akwai injila akwai attaura akwai zabura old testament new testament sun ce na Allah ne mun imani amma da za su karanta ma za ka ji hadisi ne shi ma hadisin aina Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha ko amma a ce ina magana da ba maganar annabi Isa ba ba magana Bulus ba ba magana Barnaba ba ba magana a'a maganar Rabbul Izzati wanda ko harafin Muhammadu ba ba a ciki sai Qur'ani lalle ba wai mu musulmi ba yau ya dace ma duk wanda yake da awashi bawan Allah ne ya kiyaye Qur'ani saboda ko ya gangata ko bai gangata ba an ce ma wannan ne magana Allah ya gangariya akan kasa to ma'ana mu al'umma manzo Allah mu kiyaye Qur'ani kwarai da gaske saboda Allah ya ce da ya ga dama wato da sai a waye gari duk ma an manta shi a girji duk gaba gida kuma wannan ban tsoro ne ga kowa da kuma ban tsoro ne ga mahaddaci lalle mahaddaci ya ta kokari ya dinga karanta Qur'ani saboda kari wata rana ya waye gari duk hadda ta gudu duk gaba da to wannan kuma kafin kiyama ta zo amma manzo Allah ya faɗa kuma idan ƙarshen duniya ta zo za a waye gari din ma shikenan kuma Qur'anin ma an shafe shi mahaddata za su ji kogul wallahi wasu iya ba kuma duk za a buɗe mushafi ma a ga babu Qur'ani amma wannan kuma ƙarshen duniya kenan shikenan Allah zai turo wata wata iska duk ta ɗauran mumini duk wanda shi mumini da iska ta ɗauran ka duk gaba ki daya muminai duk za su gudu za su mutu sai a shirarai ne za su ragu akan duniya sai a kan su kiyama za su tashi shin ana iya faɗa Allah Allah Allah din ma a waye garin da ba za a iya cewa Allah ba to lannan kan duniya ba ta kwana ba hadisi turmuzi kuma hadisi ne ingantacce ba wai wani abu ba to Allah ya kiyaye mana Qur'ani Allah ya kiyaye mana mahaddatansa a haddace shi ilimi ne zunkur a ciki yanzu dai duk irin wayannan abubuwa da muke kawowa ba wani abu bane kuma duk a cikin Qur'anin mu suke duk wani technology da fito a cikin mu musulmi ga girman qur'ani mu rike shi ba wani ilimi ne na zagin mutane ba ba wani littafi ne na kafurta mutane ba ba littafi ne na fada ba ba littafi ne na damfara da shedanci da ko ba littafi ne na Allah na manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyai da manyan malamai da dukkanin alheri da kowane dan adam ba na turawan ne na kowa da kowa ne ana aike neman ilimi fatiha da salatu fati wannan aya ban tsoro ne da ita kwarai da gaske na kan ta samiyo alim